وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su ƙara tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ƙaddarawarsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan safiya ta laraba a yau muna 22 ga watan rabi'ul awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1447 yau muna 25 ga wata 25 ga watan Rabiul Awwal hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da shekara 1447 wanda yake daidai da 17 ga watan tara shekara ta 2025 miladiya wannan shine darasinmu na takwas a cikin karatun littafin a aqidatu tauhid na babban malami fadilatu sheikh saleh bin fauzan bin abdullahi fauzan Allah madaukakin sarki saka mishi da alkhairi wadda muke gabatarwa wannan majalisi mai albarka masjidul imam al-bukhari rahimahullahu ta'ala dake nan unguwar Lauda Quarters a nan cikin garin Bauchi darasinmu na satin da ya wuce har yanzu muna kan albabu thani fi ma'ana tauhid fi ma'ana tauhid wa anwa'ihi wanda muna kan al-fasl al-awwal fi bayani ma'ana tauhid ar-rububiyya wa iqrar al-mushrikeen bihi bayani akan ma'anan tauhid ar-rububiyya da kuma tabbatar da cewa dukkanin mushrikai sun gamsu sun yadda da tauhid ar-rububiyya babu jayayya akai zamu tashi insha Allah ta'ala inda malam Allah ya mishi rahama yake cewa وقد فبر الله جميع الخلق على الإقرار بربوبيته الله سبحانه وتعالى يا tsara halittan duniya baki ɗaya dukkanin halittu Allah ya halicce su akan cewa kowa ya yarda da rububiyar Allah mun ji ma'anin tauhidin rububiyya shine yarda da Allah a matsayin ubangiji cewa shine mahalicci shike jujjuya al'amuran bayi yadda ya ga dama shike azaltawa shike talautawa to malam ya ce wannan wani tsari ne da Allah ya halicci duniya a kai gaba ɗaya shine duk duniya babu wanda ya taɓa yin jayayya da rububiyar Allah ba wanda ya taɓa yin musu da tauhidin rububiyya kowa ya yadda kowa ya gamsu da tauhidin rububiyya hatta innal mushrikina allazina ja'alu lahu sharikan fil ibada malam yace hatta mushrikai waɗanda suka sanya ma Allah abokin tarayya wajen halitta wajen wato ainihin ibada suke bautan wani tare da Allah yuqilluna bi tafarrudihi bil rububiyya suna gamsuwa suna yadda da cewa Allah subhanahu wata'ala ya kadaita ya dayanta a wajen rububiyya sun gamsu sun yadda da wannan kama qala ta'ala kamar yadda Allah yake cewa qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arshil azim Allah yake cewa ka tambaye su ka ce da su wane ne ubangijin sammai da kasai wane ne ubangijin sammai guda bakwai wane ne kuma ubangijin al'arshi mai girma Allah ya ce sai ya kulu na lillah da sannu za su ce maka na Allah ne Allah shine ya halicci sammai guda bakwai shine ubangijin al'arshi mai girma fa kul kul afala tattaqun Allah ya ce to ka ce da su wai kan me yasa ba za ku ji tsoron Allah ku bauta ma Allah ba tun da kun yadda Allah maɗaukakin sarki shine ya halicci sammai guda bakwai kuma shine ubangijin al'arshe mai girma kul ka sake tambayan su ka ce da su man biyadihi malakutu kulli shay wane ne mallakar komai yake hannunsa wa huwa yujiru sannan shi ke bada mafaka idan an kawo ma mutum farmaki ya dawo gare shi wala yujaru alai shi kuma in ya nemi ya damki mutum ba wanda ya isa ya bashi mafaka Allah ya ce ka ce da su in kuntum ta'lamun in kun sani ku faɗa mun waye wannan Allah ya ce sai yaquluna lillah za su ce maka wannan ma duka na Allah ne qul fa anna tusharun to ka ce da su ta yaya ake sihirta ake sihirce ku ake ɗauke hankalinku daga bautar Allah shi kaɗai ake mayar da ku zuwa ga bautan wani wanda ba Allah ba kuke bauta ma wani kuma bayan Allah malam yace fa hadha tauhidu kaga wannan tauhidin rububiyya lam yadhhab ila naqidihi qa'ifatun ma'rufatun min bani adam babu wani bangare sananne daga cikin banu adam yan adam mutane da suka taba yunkuri ko tafiya akan fahimtar warware ko kishiyar tauhidin rububiyya tunda Allah ya halicci yan adam ba a taba samun wani bangare wanda suka ce su ba su yadda da Allah a matsayin ubangiji ba ba taba samu ba ba taba samun wanda yayi musu kasantuwar Allah shine ubangiji kasantuwar Allah shi ke da ikon jujjuya duniya gaba ɗaya a yadda ya dama ba ba a taɓa samun wadda yi wannan musun ba ba a taɓa samun wadda yi wannan jayayyar ba balil qulubu mafduratun alal iqrari bihi malam yace zukata gaba ɗaya an halicce su an tsara su suna tafiya a bisa turban yadda da gamsuwa da tabbatar da tauhidin rububiyya a'azam min kauniha mafduratan alal iqrari bi ghairihi min al mawjudat sama da yadda aka wato halicci zuciya akan yadda da wasu abubuwa da suke koma bayan tauhidin rububiyya kama qala kama qalatir rusulu fi ma hakallahu anhu kamar yadda manzanni suke faɗi game da abinda Allah ya haikaito gare su qalat rusuluhum afillahi shakkun fatir samawati wal ard manzanni suka ce ma al'umominsu afillahi shakkun akwai wanda yake kokonto ne game da Allah a cikin ku cewa Allah shine fatir samawati wal ard akwai mai shakka akwai mai kokonto akan cewa Allah shine makayin halittar samai da kasai cewa Allah shi ya halicci sama ya halicci kasa ba tare da ya nemi shawari wajen kowa ba ba tare da wani ya ba da gudunmawa babba ko karama ba akwai mai shakka akwai mai kokonto akwai mai jayayya a cikinku akwai wanda yake musu babu wanda yake musu malam ya ce wa ashharu man urifa tajahuluhu wa tazahuruhu bi inkari rabbi fir'auna mafi shahara wadda wato aka san jahilcinsa da kuma wato aka san jahiltar abubuwa wadda jahilcinsa ya bayyana game da inkarin Allah a matsayin Ubangiji shine Fir'auna alaihi lanatullahi almutatabi'a shine Fir'auna shine wadda yafi kowa shahara wajen jayayya akan cewa Allah shine Ubangiji وقد كان مستي وقد كان مستيقنا به في الباطن amma a zuciyarsa ya yadda da shi amma a zahiri fa ya bayyana cewa shi bai yadda da Allah a matsayin ubangiji ba kama qala lahu Musa kamar yadda annabi Musa ya ce da shi qala laqad alimta ma anzala haula illa rabbus samawati wal ardi basair annabi Musa ya ce da Fir'auna hakika ka sani waɗannan ayoyin da na zo maka da su kai ka sani kai fir'auna ba wanda ya saukar da su in ba ubangijin sammai da kasai ba ka san wannan a fili yake kenan annabi musa yana masa ikirarin cewa wannan iddi'a'i da korafin da kake akan cewa wai kai ne ubangijin sammai da kasai fa ƙarya kake yi kuma a wajen bai yi musu ba bai yi jayayya ba wa qala anhu an qaumihi sannan Allah yana faɗi game da fir'auna da mutanensa Allah ya ce waje biha wastaiqanata anfusuhum zulman wa uluwa da fir'auna da mutanensa sun yi jayayya sun yi musu akan cewa Allah shine ubangiji amma Allah ya ce wastaiqanata anfusuhum zukatansu suna da yaƙini akan cewa Allah shine mahalicci amma me yana su bi zulman zalunci wa uluwan da kuma girman kai nuna isa eh abin da ya hana fir'auna yin imani kenan takabburanci da girman kai da nuna cewa ya kai amma Allah ya ce suna jayayya da wannan cewa ubangiji shine ubangijin sammai da kasai a zahiri amma zukatansu suna karyata su zukatan suna karyata su wannan kuma shine ka'ida duk wanda yake inkarin kasantuwar Allah shine mahalicin sammai da kasai sai dai ya inkari a baki ko a rubuce amma sanda yake magana ko yake rubutu wallahi zuciyarsa tana karyata shi zuciyarsa tana karyata shi muna fahimta ku zuciyarsa tana karyata shi saboda haka ba a taba samun wasu waɗanda suka yi inkarin kasantuwar Allah a matsayin Ubangiji a zahiri da baɗini ba sai dai su yi a zahiri amma baɗinin su na ƙareta su fir'auna da ya ce ana rabbukumul a'la faƙala ana rabbukumul a'la fir'auna ya ce ni ne ubangijinku mafi ɗaukaka in ma akwai wani ubangijin to ni ne sama da shi ni ne sama da shi in ji fir'auna ya ce shi ne sama da Allah kaga fir'auna Allah ya tsine mishi albarka kawai ai wato duk wani abin da annabi Musa zai dan yayi bayani akan kasantuwar Allah a matsayin ubangiji yayi to amma usulubi ne na yan bid'a tuntuni tun daga kan fir'auna shine idan aka karanta aya ko hadisi so maimakon ya kalubalanci aya ko hadisin da aka karanta sai mai da raddin zuwa ga kan wanda yake wa'azi malami ya jawo aya ya jawo hadisi maimakon shi malamin bidi'a ya kalli aya da hadisin da aka kawo in yana da hujja ya warware to sai aje aya da hadisin sai ya soki wanda ya karanta aya da hadisin muna ganewa ku sai mai da zagin zuwa ga kan wanda ya karanta aya da hadisin saboda ya kawar da hankalin mutane daga kan abin da shi wancan malamin ya kawo don shi ba zai iya warware shi a hujjance ba ba zai iya ba shi yasa idan an jawo aya an jawo hadisi sai wani ya kalli malami sai ce ku kalle shi yana wa'azi yana gyara gilas kaga yanzu ya ɗauke hankalin mutane daga abin da aka karanta ana magana ne akan cewa bata bata ce shiriya shiriya ce sunna sunna ce bid'a bid'a ce to in an kawo aya to sai ka tsaya ka warware ayan tas in an kawo hadisi sai ka tsaya ka warware hadisin tas amma ba zai iya ba to sai barke da wani abu na daban kuma sai ce da kaji ya ce ku kalli mai wa'azin to ya zama dan bid'a kenan ba wani mai wa'azin ake kallo ba yanzu ba magana mai wa'azin muke ba abinda muke magana akai shine ayan da ya jawo din gaskiya ne hadisin da ya jawo din gaskiya ne fassaran da ya matan haka ne fassaran magabata akai haka ne fassaran manzon Allah akai sallallahu alaihi wasallama haka ne eh to kai me yasa ka rike bid'a ka batta a'a ba haka bane to warware ta muna fahimta ko shi yasa annabi Musa da ya gama yi ma Fir'auna wa'azi Fir'auna abu na farko da ya fara sai ce da shi qala alam nu rabbika fina walida wa labista fina min umrika sini ce kai jibe ka kai ne zaka zo ka mana wa'azi alam rabbika fina walidan ba nan muka raine ka ba kana dan karamin yaro nan aka tsunto ka muka zo muka raine ka a gaban muka tashi wala bisa fina min umurika sinin ka zauna a cikin mu wasu yan kididdigagun shekarun ka anan yaushe aka haife ka nan aka tsunto ka kana jariri da ba din tausayin ka da ya shiga daina ba da nasa an yanka ka mun ne aka zo ka ce zaka mana wazi kaga yanzu da aka ja masa aya aka karanta masa maganan ubangiji maimakon ya tinkari maganan ya warware ta sai koma cewa a gaban mu ka tashi ta ga me alakar a gabanmu ka tashi da abin da aka karanta ya ce da shi wa fa'alta fa'alata kallati fa'alta kai aikata aika aikan da ka aika a baya ka kashe mana ɗan ƙabila ɗan fada wa an tamidal kafirin ce gaskiya ka cika butulu ɗin mu gan maka wannan ka kashe mana dan uwa amma saboda baka da kunya ka zo gaban mu zaka mana wa'azi annabi Musa to wato akwai abin da ake ce ma fiqhul munazara idan zaka tattauna da dan bid'a ko mabarnaci to in ya soke ka da abubuwa daya biyu uku to in ka tashi maida masa martani mu kiyaye ba cewa zaka yi zaka bi jerin yadda ya soke ka da abin ka maida masa martani ba a'a a cikin abin da ya soke ka da shi to sai ka ga wanne ya fi muni cikin abin da ya soke ka da shi sai ka fara mai da martani a kai saboda in ka tsaya bin jeri to mai yiwa kafin ka iso kan wanda ya fi haɗari mai yiwa shi mai sauraro ma ba zai tsaya saurare ka gaba ɗaya ba an ɗauki hankalin shi akan wani abu ka ga yanzu cewa mun raine ka a nan a gaban mu ka tashi da kuma faɗin cewa ka yi kisan kai wanne ne ya fi muni a ciki ka yi kisan kai amma ba shi ya kawo a farko ba eh saboda ka gane fir'auna kansa yana ja a harkar barna tsinan ne kenan to shi yasa annabi Musa da ya tashi mai da maltani to bai fara da wadda ya fara da shi ba sai ya fara da wadda ya kawo ta a ƙarshe amma ta fi illa sai ya ce qala fa'altuha idhan wa ana min ad-dallin yace to ai maganar kisan kan da kace nayi nayi ne a lokacin babu shari'a a hannuna lokacin bani da shari'a fafarartu minkum lamma khiftukum to da na aikata kuma sai na tsorace ku za ku iya kama ni ku yi min aika aika sai na gudu fa wahaba li rabbi hukman da haka da na gudu kuma a can inda na gudun sai ubangiji na ya bani annabta waje alani minal mursalin ya sanya ni cikin manzanni yace in dawo in maka wa'azi shi yasa na dawo to bayan ya gama da wannan sai dawo kan wancan matsala karaman sai ce wa tilka ni'matun tamunnuha alayya an abbata bani isra'il ya ce din kare ne ne na tashi a gabanka shi ne har kake mun gori bayan ka wahalar da dangina bani isra'ila abinda ka yi ma dangina iyayena da kakannina har kana da bakin da zaka buɗi baki ka ce wai kare ne ne a gabanka na tashi a gabanka na tashi a gidanka din ni ka ciyar da ni abinci ka wahalar da mutane na dubbannin mutane ka yayyanka mutane na to me kamun me kamun to dai gama wannan jawabin fir'auna sai ya ce to wa ma rabbul alamin eh saboda yanzu ya san an ci gaba da tafiya za a kai shi dungu to sai kada jefa kanshi a matsala sai ce to wa ma rabbul alamin ubangijin talikan da kace ubangijin talikai ne to meye shi meye shi wato saboda ma ya wulakanta rabbul alamin din bai ce wa man rabbul alamin ba a ka'ida ta larabci kuma in zaka yi magana da wanda yake aqil ne mai hankali to za ka yi amfani ne da harafin man in an kawo ma ana magana ne lamiri ne lighairil uqala wannan teburin ba mai hankali bane shi sai ka ce ma haza wannan wayar ba mai hankali bace ita sai ka ce ma haza ko amma kai mai hankali ne in zan yi magana da kai sai in ce man haza man anta waye kai kaga ko a Hausa ma akwai bambanci tsakanin meye wannan da waye wannan akwai bambanci ko to fir'auna da ya tashi maimakon ya ce waye ubangijin talikai sai ya ce meye ubangijin talikai amma rabbul alamin mai ubangijin talikan ubangijin talikan naka me shi annabi musa sai ce rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu idan har kun kasance masu yaƙini to za ku yadda da wannan in kuntum muqini rabbus samawati wal ardi ma bainahuma in kuntum muqini to da ya gaya masa haka kaga bai da ikon yayi jayayya ai wato usulubi ne annabi Musa ya amfani da shi domin idan ya ce masa ubangijinka da ubangijin waɗannan da suke tare da kai ai fir'auna yayi musu ya ce ma 'yan fadarsa ma alimtu lakum min ilahin ghairi ban san kuna da wani Allah ba bayan ni ni na halice ku to annabi Musa sai ce da shi rabbus samawati wal ardi wama bainahuma ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakanin su wato hikimar ita ce idan ku 'yan fada kun ce fir'auna ne ya halice ku ku yanzu da kuke kasansa kun ce shi ya halice ku to sama ba ai a cikinku akwai dattawan da sun girmi fir'auna ko kuma sun san tinkan a haifi fir'auna sama tana ne kasafa in fir'auna kushi ya halicce ku to kakansa ina ya rayu ba kasa ya rayu ba kaga sai amfani da usulubi mai kyau sai ce in kuntum muqinin in har kuna da yaqini to za ku gane in har kuma ku masu sakankancewa ne to za ku gane abin da nake faɗa muku to kaga fir'auna bai da hujjan da zai yi musun cewa Allah shine ubangijin samai da kasai to sai juyi sai kalli yan fada kala liman haulahu ala tastami'un sai kalli yan fadan sai ce wai ba kwa jin abin da yake faɗi ne to yanzu annabi Musa da ya ga Fir'auna ya kalli yan fada ya ce ba kwa jin abin da yake faɗi ne kaga ya shigo da su cikin magana to sai ya bar Fir'auna sai koma kansu sai ce rabbukum wa rabbu aba'ikumul awwalin ubangijinku to in kun ce fir'auna ne ya halice ku to wa rabbu aba'ikumul awwalin kuma ubangijin iyayenku na farkon nan eh inji mutanen musakwata suka ce ubanninku na can farko farko to in fir'auna shi ya halice ku to su iyayenku ubanninku da suka shuɗe ba ya halice su lokacin tun ba halici kakan kakan fir'auna ba ya halice su ba haifi kakan kakan fir'auna ba balle ai so kan shi to ba zai iya jayayyan wannan ba to maimakon yabo warware sai ce a inna rasulakum allazi ursila ilaykum la majnun sai ce musu kun ga wannan manzon da aka turo muku wallahi mahaukaci ne kada ma ku saurare shi din bai da hankali bai da hankali eh kaga abin da ake yi kenan in an gama jawo aya zai ce kar ma ku saurare shi din jahilai ne a makiya annabi ne makiya a'a ba maganan jahilai ne ko makiya annabi ake ba ayan da ya karanta din daidai ne haka take yi shi ne magana yanzu kai fir'auna ka yarda cewa ba kai ka halicci ubanninmu na farko ba eh to ina maganin cewa wai annabin mahaukaci ne ina magana ai ba wannan magana ai ba mahaukaci ba ko shi ne haukan da kansa sunan shi hauka ya faɗi gaskiya zai aiki da ita yace inna rasulakum alladhi ursila ilaykum lamajnun eh to ka'ida ita ce shi mai da'awa yana bin usulubin mabarnaci ne in mabarnaci ya yi amfani da hikima wajen zance ka yi amfani da hikima gun zance in mabarnaci ya yi amfani da shubuha da hayaniya to kai ma irin usulubin da za ka yi kenan domin hikimar ita ce shi in ya yi amfani da shubuha da ihu da hayaniya ya ja hankalin mutane to kai in ka ce za ka yi amfani da wata hanya don ka warware wannan ba zai warware ba shi yasa fir'auna da ya ce ma annabi musa kai mahaukaci ne annabi musa sai ya ce rabbul mashiriki wal maghribi wama bainahuma in kuntum ta'qiluna ubangijin mahudar rana da mafadar rana da abin da ke tsakanin su ai fir'auna ya san tunkan a haife shi rana tana fitowa kuma tana faduwa sai ce in kuntum ta'qiluna in har kuna da hankali da ku da fir'auna in kuna da hankali to za ku gane Allah shine ubangijinku shine ubangijin mahudar rana da mafadar rana kaga kenan tunda fir'auna ya ce masa mahaukaci sai ce to in kuna da hankali za ku gane kenan ba ku gane ba kun sunan ku sunan kuma haukata eh kaga ta yadda fir'auna ya hau shi ma ta nan ya hau shi ma ta nan ya hau to yanzu kaga an kai karshe yanzu abin da yake so nuna mana shine shi kanshi fir'aunan a zahiri ne yake kokarin inkarin Allah shine mahalicci amma a batini ya kasa to shi yasa yanzu da ya kasa kure kansa sai ce to la inittakhatta ilahan ghairi in har ka riki wani abun bauta koma bayana ka ji da kyau la'aji alannaka minal masjuni zan sanya ka cikin yan fursuna zan daure ka yanzu ba zai iya kare kansa ba to me zai yi yanzu shine sai amfani da karfin mulki mun fahimta ko zan daure ka la'aji alannaka minal masjuni annabi Musa sai ya ce awalau jituka bi shay'in mubin ko da kuwa na kawo maka wata hujja bayyananniya na kawo maka hujja bayyananniya shi ma za ka ɗaure ni to yanzu gaba kuda ne baya sa yaƙi in ya ce e to jama'a za su ce a to ai ba a yi adalci ba saboda ya ce zai kawo hujja in ya ce a a kuma to shi kenan shi kuma jejinsa ya ɓaci ya ce to fa'ati bihi in kunta minas sadiqin inda gaskiya kake yi kana da hujja to kawo ta mu gani fa alqa asahu fa idha hiya thubanun mubin annabi musa sai ji wurgar da sandansa sai ta koma kumurcin maciji babba gashi a bayyana a fili ana gani wani za a yi da ya sanya hannunsa a hammata yana turuwa fa'i za hiya bai za'u lin nazirin sai ga hannun yana haske abdullahi bin abbas ya ce ta kadu tu'mil absar har hasken da hannun yake yi yana ɗauke ido to kage yanzu ya kawo aya ya kawo mu'jiza fir'auna yana gani qala lil mala'i hawlahu inna hadha la sahirun alim sai ya ce ma waɗanda suke kewaye da shi ya ce ka kun ga wannan mutumin masihirci ne sai dai sihirinsa da ilimi yake yi yuridu an yukhrijakum min ardikum yana so ya fidda ku ne fa daga kasar ku saboda haka fa ma za ta amurun me ya shawarin ku shi fir'auna abin da yake so shi da yana so su ce a kashe shi to in ya kashe shi ba tare da ya nemi shawarin su ba za a ce ai ya zo da hujja kuma ya kashe shi amma in ya nemi shawarin su suka ce a kashe shi to shikenan zai in an zo zai ce to ai da shawarin ku na kashe shi to maimakon su ce kashe ka kashe ka kashe shi sai suka ƙara jefa shi a matsala qalu arjihu wa akahu sai suka ce to tunda ka ce masa yilci da shi ka kama shi da shi da dan uwan sannan ka tsare su wa arsil fil madaini hashiri ka tura yan sako a cikin wato biranen da suke karkashin kasanka wa arsil fil madaini hashiri ya tuka bi kulli sahirin alim tunda ka ce shi din la sahirun alim ne to ai akwai kowane gari akwai sahirun alim a can to a bincika duk kowane gari a ce kowane boka ana nemansa tun da ka ce shi boka ne to a nemo sauran bokaye su zo ya tuka bi kulli sayin alim a zo a zauna tun da sihiri ne to su ma muna muna da matsafa aiko to a zo a buga eh kaga sun kara jefa shi a bala'i ya tuka bi kulli sayin alim Allah ya ce fajumi as-saharatu bi miqati yawmin ma'lum aka tattara masihilta aka ce garan da za a haɗu wakilan linnasi hal antum mujtami'un aka ce wa mutane shin ku masu harhaduwa ne masu tattaruwa ne la'allana nattabi'u saharata in kanu humul ghalibin zamu bi bokayen nan idan sun ci galaba kaga saboda ma a ganin su suna ganin su mutane suna ganin annabi Musa da annabi Haruna ma ba za su yi nasara yasa ba su ce zamu bi wanda ya nasara ba sai suka ce in har bokayen nan sun yi nasara to zamu bi su a to in ba su yi nasara ba kuma za ku biwa sai suka shiru almuhim abin da yasa na jero mana wannan tarihin ba wai tarihin da yake so mu dauka ba abin da yake so mu dauka shine fir'auna yayi musun cewa Allah shine mahalicci a zahiri amma zuciyarsa ta kareta shi shi yasa da ya bi waɗannan matakan saboda ya kasa kure kansa ya kasa gamsar da kansa ya kasa kure annabi Musa alaihi salam ya kasa ya gamsar da kansa cewa shi shi din shine Allah eh ya kasa ya gamsar da kansa yasa kaga ba wanda zai yadda da aƙidar komai Allah sai wanda ya halaka ba wanda zai yadda da wani aƙidar komai Allah sai wanda ya halaka eh shi yasa akwai akwai wani tubabben dan bid'a wanda zamu gani zamu dinga ganin shi yanzu a social media ana ce mai mai dubun isa mai dubun isa eh shi matsalan da yake ba mu yan bid'an nan shine shi da ya baro bid'a sai tsaya akan boda sai tsaya akan boda so shi bai koma bid'ansa tsulundun ba sannan kuma bai shigo sunna tsulundun ba so in sun zo ba za su ce nasu bane kuma ba za su ce ba nasu bane ba za su ce ba nasu bane a nan kwanan nan naga yayi mukabala da wani dan bid'a da ake ce mai wai tajul izzi na sanya su a social media suna mukabala eh shi wai shi tajul izzi saboda jahilci wai maganar da yake cewa shine wai wai hadisi ko da isnadinsa bayi da kyau wai akwai yadda za a bi a tada shi ya miki ga hadisi nan isnadinsa mai rauni ne wai amma akwai gyare-gyaren da za a tada shi ya miki alam bidiya bidiya ba ta yi ba shi mai dubin isa ina jin sai yana cewa wai wai idan ka ce komai Allah ne yace to in ka ce komai Allah ne yace to dan uban ga me yasa aka haife ka komai Allah ne to kai aka ya ka haife ka eh ai in komai Allah ne bai kamata ka jira sai ya haife ka ba ka halicci kanka kawai eh in har kai Allah ne to bai kamata ka jira sai an haife ka ba kawai ka halicci kanka amma tun da kijira sai da aka bi procedures na haihuwa digon maniyi gudan jini gudan tsoka har aka iso matakin da aka haife ka ai ka tashi daga Allah ai ai dole ka yadda cewa kai bawa ne dole ka yadda cewa kai bawa ne to kaga ba wanda zai dida aqidar komai Allah ba wallahi sai wanda ya halaka ba wanda zai dida aqidar komai Allah sai halakake sai halakake shi yasa shi kanshi wannan mai kira zuwa ga aqidar komai Allah dan anti eh ya shasha maganan cewa in an ji yana magana yace dan Allah masu hankali su dinga wucewa da bakinsa ya faɗa ya ce in ana jin maganansa ya ce don Allah masu hankali su dinga wucewa saboda magana ce wadda ba mai ganewa sai su mahaukata ba mai ganewa sai su mahaukata to kuma gaskiya ne ba wadda zai gane aƙidar komai Allah sai mahaukaci eh shi yasa aka ce akwai wani sarki da wasu ka zo wajensa aka ce ma sarki sarki kayi baki suna da aƙidar cewa manya ne su kuma suna da aƙidar cewa komai Allah ne sarki sa aka je aka ajiye su a ɗaki aka sa kwaɗo aka kulle ɗaki suka buɗe windo suka yi magana suka ce a kawo abinci ka ce ma sarki bakin gafa suna jin yunwa ya ce a yi na a yi Allah ba cin abinci aka aga ce a gaya ma bakin nan ko dai su yadda su ba Allah ba ne a buɗe a ba su abinci ko kuma su yadda su Allah ne su ci gaba da zama a wajen don shi Allah wa huwa yut'im wa la yut'am Allah shi yake ciyarwa amma shi baya ci da shi baya ci shi baya ci shi eh kage yanzu ɗayan biyu ne ko dai ku yadda ku ba Allah ba ne ku sauka daga aƙidar komai Allah ne a buɗe ku a ba ku abinci ko kuma ku yadda cewa ku Allah ne ku ci gaba da zama abu kaga wannan ba bukatan sai ya jawo ayoyi ba bukatan sai ya jawo hadisi iya cikinka ya sai nuna maka kai ba Allah bane iya cikinka ya sai gwada maka kai ba Allah bane eh kaga wannan ai rashin hankali ne rashin hankali ne akwai wadda aka ce yana aƙida yana da aƙidar komai Allah sai khalifa ya sa aka kamo shi da ya sa bafadi ya ware da kyau ya zuga masa dorina da kyau ya ce wayo Allah ya ce a ƙarya kake ba ka ce kai Allah ba ne to me yana kana kira Allah kuma ya ka ce wayo ni eh ya ka ce wayo ni amma ka yadda kai Allah ne kuma ka ce wayo Allah to wani Allah ka kira ai in dai kai Allah ne ba bukatun ka kira wani Allah ba bukata to yaushe za ka yi da aƙidar wai kai ka gamsu wai da aƙidar wai komai Allah yaushe za ka yi da bayan da za a yi wannan aƙidar fata zauna a zuciyar mai hankali babu babu saboda haka in ka kalli duniya gaba ɗaya wallahi za ka yadda cewa babu wanda yake juya ta in ba Allah ba babu kuma wanda ya halicce ta in ba Allah ba babu kuma wadda ya cancanci a kira shi da Allah in ba Allah shi kaɗai ba sai shi shi kaɗai Allah shi kaɗai shi ya cancanci haka to kaga shi yasa in har ka yadda da kuma Allah shi ne mahalicci kamar yadda ina yawan maimaitawa ka yadda Allah shi ne mahalicci to fa dole ka yadda Allah shi ne kaɗai abin bauta to yanzu tambayin da ya kamata ka yi ma mai komai Allah shi ne yana sallah ya kamata mai aƙidar komai Allah ya sallah ya kamata ba domin in ka ce kana aƙidar komai Allah sai ka zo sallah ka ce iyaka na abudu wa iyaka nasta'in ka ce Allah kai kaɗai muke bauta mawa kuma kai kaɗai muke neman taimakonka kuma ka ce komai Allah to wani Allah kake nufi a ciki wanne kake nufi tunda komai Allah ne wani Allah Allah Allah ko Allah mimbari wanne ɗaya na komai Allah ne mimbari ma Allah ne a komai Allah wannan teburin ma Allah ne to wane kake nufi a ciki kaga ai bai kamata mai aqidar komai Allah yayi sallah ba ai bai kamata ba eh bai kamata ba din indiyar ana aqidar komai Allah ne to ya kamata kowa ya bauta ma kansa ne kowa ya bauta ma kansa in ka bauta ma wani to ka tashi a aiki ka zama sisi condemn bai kamata a ce laka bauta wani ba eh bai dace a ce ka yadda da wannan aqidar ta cewa wai kana tafiya wai akan wai komai Allah bane ba zai yi ba ba zai yi ba saboda ka in har ka yadda da komai Allah ka yadda da Allah ɗaya ne to Allah shine kadai cancanta a bauta masa shine za a nemi taimakonsa shine za a nemi agajinsa a bisa haƙƙin da ba mai yi in ba shi ba in har ka yadda manzon Allah ba Allah bane to ba a roƙonsa in har ka yadda manzon Allah ba Allah bane ba a neman taimako a wajensa ba a neman taimako a gunshi in har ka yadda shehu ba Allah bane to ba a roƙonsa wani abu in har ka roƙe shi ka yadda shi Allah ne in ka roƙe shi ka yadda shi Allah ne eh saboda haka kar ka zo ka ce wai ka ji mutum wai saboda jahilci da rashin hankali wai yana ce da kai wai duk wanda ya raba tsakanin Allah da manzo wannan jahilci ne ai Allah da kansa shi ya raba tsakaninsa da manzo Allah da kansa shi ya raba ya ce Allah daban manzo daban Allah shi ya raba eh Allah da kansa ya ce kul ma ana munzir Allah ya ce ma annabi ka ce ni iyakan matsayina shine manzo mai wa'azi kun ji matsayina amma abin bauta fa wa ma min ilahin illa Allahul wahidul qahhar babu wani abin bauta face Allah makadaici marin jayi rabbus samawati wal ardi ubangijin sammai da kasai wa ma bainahumal azizul ghaffar ubangijin sammai da kasai da abin da ke tsakaninsu mabuwayi mai gafara Daka Allah da kansa ya raba ya ce ma annabi ka gaya musu kai ga matsayinka mai wa'azi Allah kuma shi ne kaɗai abin bauta Allah da kansa ya raba daga ba wanda zai gaya maka wai karka raba tsakanin Allah da manzo in ba jahili ba sai jahili sai sa ibn al-qayyim a cikin nuniyar sa yake cewa ar-rabbu rabbun war rasulu fa abduhu haqqan wa laysa lana ilahun thani Allah shine ubangiji ubangiji shine ubangiji manzan Allah kuma bawan Allah ne mu kuma musulmai bamu da abin bauta na biyu fa qala Allah la tattakhidhu ilahayn ithnayn Allah ya ce kar ku riki alloli guda biyu Allah ɗaya ne tal babu na biyu falidhalika lam na'budhu mithla ibadatir rahmani fi'lul mushrikin nasrani ya ce don haka ne felal mushrikin nasirani mu ba ma bauta ma manzan Allah tare da Allah kamar yadda mushriki ba nasare kirista yake bauta ma annabi isa tare da Allah to mu ba za mu yaka ba mu ba za mu yaka ba kalla walam naglul ghuluwa kama naha anhu ar-rasulu mukhafatal kufrani makhafatal kufrani yace sannan ba za mu yi guluwi mu wuce iyaka irin yi wadda manzan Allah ya hana ba saboda muna tsoron kar hakan ya kai mu zuwa ga kafirci ya ce lillahi haƙƙun la ya kunu li ghairihi wa li abdihi haƙƙun huma haƙƙani Allah yana da haƙƙi wadda ba wanda ya cancanci wannan haƙƙin in ba shi ba bawansa ma kuma yana da haƙƙi saboda haka haƙoƙi ne guda biyu haƙƙin Allah da na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama la taj'alul haqqaini haqqan wahidan min ghairi tamyizin wala furqani karka mai da haƙoƙi guda biyu ka dunkule su su koma ɗaya ba tare da ka bambanta ba ka bambance ga haƙƙin Allah ga haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yace fal hajju lirrahmani duna rasulihi wa kadha salatu wa dhabhi dhal qurbani aikin hajji ana yin shi ne don Allah ba a yi wa manzan Allah aikin hajji hakanan sallah mawa ake sallah ma Allah ba a yi wa manzan Allah haka nan yanka da sunan wa ake yanka da sunan Allah ba a yanka da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wa kadha sujudu wa nadhruna wa yaminuna wa kadha matabul abdi min nismin isyani sannan haka nan kuma sujjada ba a yi wa manzan Allah sujjada haka nan kuma bakance ba a yi wa manzan Allah bakance haka rantsuwa ba a rantsuwa da sunan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan idan bawa yayi zunubi in zai tuba baya cewa astaghfirur rasul sai dai ce me astaghfirullah sai dai tuba zuwa ga Allah wa kadha tawakkul wal inabatu wat taqwa tuqa wa kadha raja'u wa khashyatur rahmani hakanan kuma dogaro baka taba jin an ce fa tawakkal ala rasul ba sai dai wa tawakkal ala Allah ko ka dogara ga Allah Allah ya ce ma annabi ma wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamush dogara ga algarayayyen nan wanda baya mutuwa manzo Allah ya mutu ko bai mutu ba a kenan manzo Allah ba abun dogaro bane wane ne rayayyen da baya mutuwa shine Allah wal inaba haka nan komawa tattara al'amari ba a cewa na tattara al'amari na zuwa ga manzo Allah ya dai a koma zuwa ga Allah wattuka haka nan ba a cewa ittaqur rasul sai dai a ce ittaqullah ku ji tsoron Allah sannan haka nan wa kadar raja haka nan sanya kwadayinka a wajen Allah wa khashyatur rahmani da tsoron Allah wa kadal ibadatu wasti'anatu bihi iyyaka na'budu iyyaka na'budu zana tauhidani haka nan kuma ibada da neman taimakon Allah ba a neman taimako wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ba a neman wato agaji a wajensa ba kuma a bauta masa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama wa alaihi ma qamal wujudu bi usrihi dunyan wa ukhran habadhar rukunani wannan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in bambance tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzo Allah ibnu qayyim yace akan su ne sammai da kasai suka tsaya akan su ne duniya da lahira suka tsaya akan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa kadha at-tasbihu wat-takbiru wat-tahlilu والتحليل حق إلهنا الديان هكذا نكما تسبيه سبحان الله أكي جواكو أنا تشوى سبحان الرسول والحمد لله أنا تشوى الحمد للرسول ولا إله إلا الله هكا أكي تشوى حق الله ني منزع الله بايد ونا حق لكن ما التعزيز والتوقير حق للرسول بمقتضى القرآن سيدي جرم ماوا da mutuntawa wannan shine haƙƙin manzon Allah wannan shine abin da Qur'ani ya zo da shi yan uwa muna fahimta ku saboda haka dole ka bambance haƙƙin Allah daban haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama daban ba a hada tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzan Allah sallallahu alaihi wa ballantana wani ballantana ka nemi taimako a wajen wani ka dauki haƙƙin Allah ka ba mu wani eh shi yasa akwai wani jahili bakin jahili a cikin garin nan na jima yana miƙa wannan saƙon gare shi abu na farko abu na farko kafin na ce da shi wani abu abinda muka jima muna kira zuwa gare shi shine dan Allah dan Allah dan Allah in ya isa ya fito ya rantse da Allah ya ce ya rantse da Allah bai shayi-shayi wannan na farko kenan ya rantse da Allah ya ce wallahi bai shayi-shayi bayan na kama sunan shi ba amma zan yi bayani shi zai fahimta magana yake yi akan cewa wai masu cewa ba a neman taimakon kowa in ba Allah ba wai sai ce wai idan barayi sun shigo gidanka cikin dare wai barayi sun shigo gidanka cikin dare wai in ka tsaya kiran Allah mutuwa za ka yi in kana so ka tsira maza maza ka kira 'yan sanda maza mazo ka kira 'yan sanda sai sa ne ce muku ya rintse da Allah an bayi shayi-shayi saboda wannan maganan dai ba dan shayi-shayi ba zai faɗe ta ba ba zai faɗe ta ba to barayi sun shigo ko ka kira 'yan sanda idan Allah ya kaddara cewa waɗannan barayi su kashe ka 'yan sanda sun yi su sana su na 'yan sanda za su hana a yanzu 'yan sandan ma idan barayi suka shigo maka gida idan ka kira su daga can ofis ɗinsu ba za su taso ba sai bayan minti ashirin haka ne ko baka ba sannan kuma kafin su taso in za su taho sai su taho da jiniya ishara ce ma barayin cewa ga muna muna tahowa na'am akwai mutanen kirki nagartattu a cikin 'yan sanda akwai bayin allah 'yan aljanna musulmai a cikinsu eh kama ka tsaya kiran 'yan sanda kafin su taso a can sai bayan minti ashirin in za su taho kuma sun taho da sarin jiniya ko ina ba su yi ma ɓarayin ishara ba to kiran 'yan sanda kai mai amfanar da kai wai ko kuma ya ce wai wai idan ka fada rijiya in ka fada rijiya wai in ka tsaya kiran allah ka fidda ni allah ka fidda ni mutuwa za ka yi wai kana so ka tsira wai kana fada ka ce jama'a ku kawo ɗauki jama'a kaga kananan yaran na wallahi dariya suke yi ma'ana maganar hankali maganar bata kama hankali ba maganar bata kama hankali ba eh yanzu dan Allah ku tsaya tambaye ko na abu idan idan ka fada rijiya sai ka yi yekuwa ka ce jama'a ku kawo mun ɗauki ku kawo mun agaji sai Allah ya ce mala'ikan mutuwa bi wancan cikin rijiyar nan ka je ka ɗauko ransa jama'a in sun zo za su iya fitowa da kai wallahi sai dai su fito da gawanka iya abin da za su iya kenan sai dai su fito da gawanka kuma ka mutu a mushiriki ka mutu a mushiriki gwamma ka kira Allah ko da ka mutu ka mutu a muwahidi a ba Allahn bane in ka kira shi in yayi nufin ya tseratar da kai sai ya kawo jama'a su fito da kai annabi Yunus alaihi salatu wasalam da ya shiga cikin cikin kifi kifi ya haɗiye shi kifi ya haɗiye shi tsulundum ɗinsa gaba ɗaya ina ya samu baki ya kira jama'a wa ya kira amma Allah ya fidda shi ko bai fidda shi ba ina ayan an man yujibul mutarra idza da'a wa yakshifu su wa yaj'alukum khulafa al-ard ina wannan ayan take ga aya nan a ƙur'ani Allah yana cewa wake amsa kiran mai kira wake amsa kiran wadda ke cikin kunci in ya kira shi oke kenan ka ba da amsa ka ce jama'a ne ke amsawa ba Allah ba ka ce jama'a ne ke amsawa ba Allah ba kuma yanzu don Allah ka bar batun ku manya yanzu don Allah a cikin ƙananan yaran nan idan na tambaye ku wane ne zai ba mu amsa in an shiga damuwa wa ake kira eh Allah ko kuma manzo Allah ko jama'a yanzu na shiga damuwa zan daga nun ce shehu ka fito da ni zan samu mafita wa za a kira aba aba dan Allah yanzu dan Allah tauhidin da yaro karami dan shekara bakwai ya gane kai babba in dai ba shaye shaye kake ba ya kamata ka fahimta ya kamata ka gane wannan ya kamata ka fahimta amma washi akan washi mai wa'azi ne wai in ka shiga rijawa ya katsaya kiran Allah ya mutuwa za kai kenan yanzu saboda jahilci irin nashi jahilci irin nashi abin da yake nufi shine in ka kira Allah za ka halaka in ka kira jama'a za ka tsira ba abin da yake nufi ba kenan in ka kira Allah za ka halaka in ka kira jama'a za ka tsira kuma ina yawan faɗa ma mutane kun ga shi wannan ɗan bidan da kuke ganin shi barin ma kama muku sunan shi shi ne abul fatai sani ai abul fasadi wa sharri wato wallahi in na ɗauke shi ko wata aya ta alƙur'ani kawai nake ganin fassaranta a jikinsa in kana so ka ga hankalinsa ya tashi to ka ce a kira Allah shi kaɗai ka ce a kira Allah shi kadai akwai bidiyon da yake yi wai yana raddi ma Dr. Abubakar Sani bullun kudu saboda ya ce a sake kowa a kama Allah wai sai ce wai saboda jahilci irin na bullun kudu wai a tsaya a wajen Allah kadai wai shi a wajensa wai jahilci ne zai sa ka ce a tsaya a wajen Allah shi kadai Allah ya riga ya gama mana bayanin ka tun kafin ka zo eh wa idza zikira Allahu wahdahu اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون الله يتي إذن أكا أنبتي الله شي كأي to zukatan waɗanda ba su yi imani da lahira ba hankalinsu sai ya tashi amma in kana so kaga suna bishara suna jin daɗi to ka ce a haɗa Allah da wani wai za su kira ladina min duni idan ya stabshiru to in kana so kaga fassaran ayan nan keke da keke wallahi ka ɗauki abul fatai sani ka ɗauke shi a nan ne za ga fassarar ayar da keke da keke Allah ya kyauta eh Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka sa mu gane tauhidi mu dawama akai eh din ganewan mu ma ba iyawan mu bane ko Allah ne ya ga dama ya daura mu akai hikimar Allah ce kuma ni'ima ce ta Allah gare mu yasa muka fahimci tauhidi muna roƙonka ya Allah Allah ka dawwamar da mu akan tauhidi Allah ka tabbatar da mu akan tauhidi Allah ka raba ka raba mu da zamiya ka raba mu da shirka ka raba mu da bid'a ka daura mu akan hanyar da yadda da ita Allah ka sa mu dace duniya da lahira Allah ka yi mana albarka Allah ka rayar da mu muna masu tauhidi ka kashe mu muna masu tauhidi ka tada mu a cikin tawagan yan tauhidi sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin wallahu a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh